الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أتبع أكو قوة سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce muna cikin kitabu sala muna cikin babul mururi bayanin da musalli mun yi darasi na talatin da biyar za mu tashi darasi na talatin da shida hadisi mai lamba ta ɗari da tara a shafi na ashirin da uku a wata nuska inda mala yake cewa hadisi na ɗari da tara an aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kuntu anamu baina yaday rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina bacci a gaban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa rijla ya fi qiblati kafafuwa na suna gaban alqiblar da yake sallah sallar dare bai da sajada idan annabi alaihi salatu wassalam yayi sujjadarsa lokacin da yake kwance to tace ga mazani aina khasani bi yadihi eh dan zungure ne ya dan zungure ni da hannunsa idan ya zo yin sujjada annabi alaihi salatu wassalam saboda ɗakin bai da girma sai ya ture kafarta sannan ya tsora goshinsa a gurin to shi ne yake cewa faqabattu akace faqabattu rijlayya idan ya taba kafata sai in janye kafafuwan wa idza qama idan ya miƙe zai ci gaba da sallar sa fasattuwa sai in miƙe kafata wal buyuti yawma idin dakuna a wannan lokacin laita biya masabiya ko fitilu babu a lokacin kaga lokacin yanzu da take ma bayani daga baya an samu fitilar kenan amma da lokacin ko fitila babu domin bayan kamar yadda take fada sun yi rayuwa tsawon lokacin da ana iya wata ɗaya ba tsora abinci a gida annabi alaihi salatu wasalam ba kuma kamar yadda malamai suke fada duk ana kawo wannan ne don a koya mutane darasin rayuwa kaga Allah ya ga dama ai daga aljanna ma za a rika ciyar da annabi alaihi salatu wasalam amma so ake saboda an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana to shi za ake so ya zama role model din wajen koyi an gane ko wayannan su ne da na ga take abo koyin mu annabi shine aban koyin mu idan mata kake so kai koyi da su gida annabi za ka da sahabbai ba mata shekaran jiya da ko sannan idan maza za ka yi koyi da su annabi alaihi salatu wasalam ne shine wanda za ka yi koyi da shi ka tiriba a rayuwarka to wannan hadisin kai tsaye kaga ya fito mana da abubuwa kuma kafin mu wuce shine akwai hadisi Abu Dhar da muka faɗa satin da ya wuce Imam Muslim ya rawaye Malam Abdul Gani bai kawo shi anan ba saboda sharadin da ya gindaya cewa shi zai kawo hadisai muttafaqun alaihi shi kuma wannan musulun ne kawai shi yasa bai kawo shi anan ba amma hadisi ne ingantacce Abu Dharr al-Ghifari ya rawaye shi wanda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ya dau salatal kalbul aswad wal himar wal mar'atu al haid ababan da suke karya sallah idan mutum yana sallah suka wuce ta gaban sa ba su tira sai Annabi ya ce abubuwa uku ne akwai bakin kare akwai jaki akwai mace baliga wadda ta balaga Abdullahi ibn Sani wanda ya ruwaya daga Abu Dharr al-Ghifari sai aka tambaye shi sai ya tambayi Abu Dharr yake cewa Abu Dharr al-Ghifari wato me yasa aka ce wato bakin kare kawai ba a ce kare ja ba ko durwa ko abin da ya kama da wannan ko fari sai yake cewa yadda kai mun tambayan nan ni ma haka na tambayi annabi alayhi salatu wassalam Abu Dhar ya ga Abdullahi ibn Sani sai yace amma annabi ce mun yayi saboda al-kalbul aswad shaytanun bakin kare shaytan ne to shine amsar da ya bayar iya wannan abin da aka faɗa shi za su rike kawai ka tsaya haka ko da ba sai shaytan bane tunda yace mana da kare kaga za mu yadda cewa yana yanke sallah illa iyaka yanzu ka kalli wannan hadisin zaka ce to an ce mace to ta yaya kuma gashi yanzu ba ma wai wucewa ta a gaban mai sallah take idan annabi ya zo sujjada sai ya ture kafarta gaba ɗaya ma sannan ya miƙe sai ta kuma miƙar da kafarta har kuma an san sallah annabi ta darar ka a goma sha ɗaya yake ko sha uku a wannan tsawon sallah gaba ɗaya haka aka yi ta yi har ya ga idar da sallah to shi malamai suka ce wato shi wannan kamar Imam Ahmad yace shi ya zare cewa a cikin hadisin an wancan umumi ne na Abu Dhar amma wannan nana na Aisha yayi taksisin mata yanzu ya cire mata ya cire mace kawai yadda take idan namiji ya wuce ba ta gaba a sallah daidai yake da macen da ta wuce ta gaban ka a sallah an faɗa a baya cewa ga zunubin idan da gangan baka sa sutura ba ta zo ta wuce da kai da ita duk kuna da zunubi idan kuma ka riga ka sa kirarin da aka ta wuce ita ita kadai ce mai zunubi kamar yadda aka gaya ma akan namiji to kaga ya zara wannan hadisin saura jaki da ta bakin kare shi kuma jaki sai muka sai suka ce wancan hadisin inji Imam Ahmad hadisin da muka wuce satin da ya wuce na Abdullahi dan Abbas cewa ya zo shi ya saki ma jakarsa sai ta wucewa ta gaban mutane to sai yake wannan hadisin ma ya shiga cewa yanzu duk an cire guda biyu saura daya na alkalbul aswad yana nan a wajen imamu ahmad har yanzu in kare wuce baki ta gaban ka to ya yanke ma sallah gaba ɗaya sai ka sake ba alwala za ka sake ba amma kana raka a ta biyu kare wuce to shi kenan ta warware sai ka sake ikama ka sake wata a wajen imamu ahmad amma gurin imamu malik da abu hanifa da imamu shafi'i sai suka ce a'a suna ganin wannan hadisin yana magana ne akan tawon tashrikin da zaka samu kawai zai cire ma kushu'i a sallah zai rage ma ladan sallah amma ba kare sallah yake ba gaba daya to wannan shine yadda malamai suka jumhur sun tafi akan baya yanke sallah wanda za ga suna dalilai masu yawa kuma dalilan suna da karfi amma gurin Imam Ahmad guda biyu ya cire su amma har yanzu a gurin san bakin kare wuce ta gaban ka kana sallah ko shakka babu sallaka ta kare to akwai abubuwan da zamu koya da yawa karkashin hadisi na farko shine halaccin wato mutum ya yi sallah wani yana bacci a gabansa wanda ya halarta kamar yadda da za ka ji an ce mutum ya sallace ka sai a ce ba kyau karka bari ya ko wani ma ya ce wai mutuwa za ka yi ko an ba sallah ko ba yi ba kuma ita sallah gawa ana ruku'i ne ai ba a rukuyi ba a sujjada saboda haka wannan magana babu ita magana ce ta molanka kawai faɗi ake wanda za ga wani malamin yana cewa ko hadisi mara kyau babu a kai cewa an sallace ka za ka mutu ko hadisi wanda bai inganta ba babu a kai sannan kasancewarsa a gaban ka mace kana sallah baya ba ta ma sallah shi ma mun koya a karkashin wannan hadisin sannan babu laifi kamar yadda muka faɗa mutum yayi ma sutura amma kamar yadda Imam Malik yace da sharadin ya sani in mai bacci ne ba komai kaga shi ma mai baccin zai iya tashi kana cikin sallar uzuri ya sa ya tashi misali ko a kira shi a waya ya dauka ya waje to saboda haka Imam Malik yace sai dai idan ya sani wanda zai ba sutura domin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda idan zai yi sallah yana cewa na fi maulansa zauna a gabana karka tashi zai yi sallah kaga ya sani sai suka ce to sai ya sani domin kar ya bar gurin sannan suka ce wannan dalili ne idan mutum zai aiki a sallah mun sha faɗa wannan a baya cewa duk aikin da zaka yi a sallah na motsi in dai dan gyaran sallah ne ba komai an sha faɗa wannan waya na aljihunka haka kirawo zaro ta ka saki ba wai ka danna ta ba an fahimta kamar yadda wani suke sai wani ya ce matse ta a kuma kira ya matse duk wannan aikin da kake la muhalla lahu min al-i'rab zaro ta zaka ka kashi in dai manta kai in kuma da gangan ka shigo Allah yana gani ka shiga da ita domin wani lokacin sai an ce a kashe waya amma sai ka ji ana fara sallah kuma da shi aka fara amma tana tsara saboda haka abin da yake na girmamawa wa man ya'zim ka ila Allah shine an tunatar da kai ba laifi bane dan wani haushi ma yake ji an ce a kashe waya sai ga kawai wanda yake a kashe wayar haushin sa yake ji saboda ya tunatar da shi kawai wanda kuskure ne sosai sannan fa'ida ta biyar shine mun ga yadda annabi yake tausasa wa mace in kana so ka gane yadda ake kula da mace ake tausayin ta to gurin annabi alaihi salatu wassalam zaka shi ya koyar da mu kuma shi a gidansa ake nuna yaya tausayi yake na mata idan kai da cewa turawan yamma ne za su fi koya ma tausayin mace to ka bakara wallahi domin annabi alaihi salatu wassalam da tausayawa matan aure da iyaye in ka cire musulunci ba wani addini da ya gaya wa za a kyautata wa iyaye da da da mata babu domin duk yadda bature yake tara jin wato kare haƙƙin ɗan adam ka je ka ga yadda yake wa iyayensa in sun tsufa ka je ka gani ba su da martaba in ya tsufa gidan raino za da yawan ɗaliban mu da suke tafiya akwai wanda ya gaya mu ɗalibi ne ya yi karatu a ingila yake da yawa abokansu wasu irin wannan aikatau ɗin suke yi ɗalibi ne yana da budurwantu amma sai ya sai ce kawai ya je nemi wannan aikin na kula da tsofaffi da ya gama da wannan gidan rabon awa ya ruga da gudu ya tafi wani gidan haka saboda ba ruwan sai mutum ya shekara bai zo gurin babarsa ba kawai dai yana tura kuɗi ta akawun cewa a je a kula da ita an an girmama ta shine a ajiye mata kare guda ɗaya amma mu nan ka ga mutum yana karami bayan ya girma iyayensa sun girma in dai mai tausayi ne za a ji yadda yake kula da su kula da iyayensa wani bawan Allah ya je a Ingilan tsautsayi ya sa ko faɗa yi waɗan abokan yaron kawai suka yi wa 'yan sanda waya saboda ya yi yunkurin zai dake sai ga 'yan sanda a gidan da kira aka sasanta suka tafi sai ya wayo ya biya kuɗin jirgi ya ce ya kamata su zo su ga dama zuwa ya ganin sa su zo su ga gida za su dawo suna zuwa airport ya zara da ya rika tafka masa ya rika dukansa aka yi kansa wani police ya zo yace kaja kaja abin da ya faru yace a kara masa police din mu ba irin nasu bane to anan ne zaka ga girmama iyaye da girmama iyali in dai mutum ya san me yake to za ga yana girmama matarsa baya wulakanta ta sanne yana girmama iyayensa saboda kaga ba wayannan ne za su koya ma ake kula da iyaye ko matar da kake ta aure ba to kaga tausayawa kallo bana na Aisha ta fito kallo lokacin da ya habashe suka zo ta dora kafaɗa takar hannunsa ya sa hannu a jikin kofa ya gaji amma saboda karta wato karta karkata ji wani abu yake dauke hannun idan ya jiyo yace mata ya isa ta ce a hannunsa ya gaji ya sage amma saboda girma har yanzu bayan annabi ya bar duniya da kanta take fada cewa yadda annabi yake kula da cewa ta fito kallo take yi amma bai bar gurin ba sai da ta gama to wayannan abubuwa ya kamata a rika kallo ba matan da za su zo su hargitsa miki rayuwa ba ta hana ki zaman aure domin faƙi da kai ila yaudi wanda bai da abu baya iya bayarwa idan idan har har da gaske ne ma da zaman aure za ku koya mata me yasa ke baki zauna ba shine a tambayar ni kullun da nake yi ta kasa zaman aure amma wai tana so ta koya wa matan mu na gida zaman aure ina faɗa cewa wayannan matan da suke ta turo dan kwali gaban goshi idan matar ka ta yarda da su kana saka mai wuya Allah idan wanda za ka aura ta amince da su to ka shiga uku shine kawai zanta kana saka mai wuya to shi ne abin da yake sannan kaga bayan tausayawa a cikin abu na shida za mu lura da cewa shi ne bacci tausaya mara ake idan mutum yana bacci ba a hukunci da mai bacci idan mutum yana bacci ka ajiye wani abu ko kofin shayi ko me tun kuɗe ya barar kada ke shi sai Allah ya saka ba domin kai ya kamata ka ɗauke domin wa anin na'imi hatta ya tsaikila annabi cewa an ɗauke alƙalami akan mutum uku da mahaukaci har sai ya warke da yaro har sai ya balaga an fahimta da mai bacci har sai ya farka wayannan ba a shari'a ne to kaga dole a lura da wannan idan za ka yi ajiya ko wani abu zai faru to ka lura da ne bacci sannan abu na gaba aka ce sannan hadisin ya nuna mana irin yadda annabi ya yi haƙuri da rayuwa in ka karanta adabul mufrad wanda muka karanta da su shekara goma kamar sha biyu baya za ku ga hasan al-wasari har misalin ɗakin annabi sai da ya bayar cewa an shiga ɗakin annabi kwanciya kai uku da soke ake yi ɗakunan ba manya bane Allah shi nan kuna gani inda inda su sai na Abubakar su a kwance da Annabi alaihi salatu wasallam sai na Umar ka tambayi wani balaraban ya ga ma ne murabbain gurin girman mita nawa ne shine girman ɗakin Aisha inda ka gansa a kwanta yanzu guri ne wanda ka kawo mu yanzu ga gadoji ake kaiwa in ka dau gado irin ne yanzu da ake kaiwa ya cika ɗakin to ba zai baki gaba tunda ana magana mita uku da rabi misali gado yanzu mai wannan kasuwar katibar ai ba zai shiga ɗakin ba sai dai a hayyan kai to to saboda haka duk wani abubuwan mutum zai tuno irin yadda annabi alaihi salatu wassalam ya yi rayuwarsa da Aisha ta gaya ma lokacin ko fitila babu a gidan fitila la hawla wala quwwata illa billah sannan abu na karshe da zamu kalla taba wannan matsalar da ake ta magana a jiya cewa an mutum ya shafi mace ko matarsa ce inda ya taba jikinta alwala ta kare wannan hadisin ya ruguza shi domin karewa ba ma taba ba ture ta ake kuma idan ka zo kace bi ha'ilin da wani abu ne waye ya gaya ma domin a duhu ne ba kuma yanzu wanda zai kwanta kudin da hijabi zai sa ko kaga wanda zai kwanta yanzu ya dau hijabi ya kudin da a jikinsa kuma kafa haka ce cewa sai kafar ta yake jurewa idan ya taba yin zunguri kafar sai ta janye kaga a cikin gida dai ko da tana sa safa misali ai dai mutum zai kwanta har ya cire to kaga duk wayancan ijtihadi ne cewa in ka sada lazzata aw wajadaha in lam yaqsid duk wannan ijtihadi ne in kai ijtihadi ka dace kana da lada biyu in kai kuskure lada daya amma wannan hadisin ya nuna ma rana ya cewa sai annabin zai tafi masallaci ma yana tumbata ta sai dai wa yace tace wa kana amlakukum li irbihi yawa sai dai shi ya fi ku iya mallakar kansa in kai ma ka san zaka iya mallakar kanka in ka tumbanci iyalinka ba ta da wani abu ya faru ba babu laifi wala ba ta ko komanda an fahimta da kyau ko to wannan shi ne kaga ibnu hajin maganar da yi na cewa ko jariri ya ka taba in kai alwala alwala ka ta kare wannan zancen na wai da kwari a gurin ibnu hajir yanzu yakka da aka haifa ba jariri ya in kai alwala zaka to masallaci ka dauka to alwala ta kare ibnu hajir al-andalusi ko az-zahiri dan ajidan zahiriya ne asalin dan malikiya ne ya tawaye ya fita ya dela an fahimta da kyau ko to shine aka ce masa suka ce masa to ya zaka yi da hadisi annabi da ya dauki umama yar gidan Zainab gashi daukar ta yake in yazo rukuyi sai ya ajiye ta in ya sai yake musu kuka sani ko ya nan nade hannunta da tsumma kago wai duk da haka dai sai ya kare kansa kago wannan takallufi ne to malai ba su yadda da wannan ba an fahimta da kyau ko yawa to saboda haka wannan shine hadisin mun kammala hadisin ko babun babul mururi bayna yadayil musalli sai babun jami'a babun da zai magana akan komai da ruwanka abubuwan da aka faɗa a baya lokutan sallah abubuwa daban-daban mururu bai na idan musalli duk wannan abubuwan da ya faɗa sai yake to yanzu wata kila a wani babu an tsallake wani abun ba a faɗa ba yanzu sai zo yayi wato da karmagori shi babun da zai yi yanzu komai zai iya tabawa kawai ba ba kawo shi a babi mustaqilli ba cewa ya ke kunci wani abu a dai kan sallah yake amma komai za a iya shiga kawai shine babun jami'a to shine ma da yake cewa ana bi ka tada ta amma shi kana koma basam a cikin tafsirul allam zaka ga da yazo sai rika raba musu babi babi haka amma shi malam da yazo jami'a kawai yace shi Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi cewa ya jami'a wanda ya game komai ana bi ka tada ta Arabiyi bin al-Harith an karbo daga Abu Qatada al-Ansari Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam رضي الله عنه الله يقال مسيح ده قال يكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو تيرا ده من الله ثبت أجريه ياتي إذا دخل أحدكم المسجد إذا أنت يوم في سكي في قبل الله فلا يجلس كر يزونا حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعة بيو wannan ita ake kira tahiyatul masjidi da ake cewa gaisuwar masallaci duk da ka shiga masallaci kar ka zauna me ya sababu lurur na wannan hadisin Abu Qatada din kamar yadda na Abu Sa'id al-Khudri ya faru shine wata rana yace na shiga masallaci Annabi yana zaune a cikin mutane ina shiga sai na zauna in ji shi sai Allah alaihi salatu wasallam yace ma mana haka an tarka raka'atai ni qabla an tajlis me yana kai raka'a biyu kafin ka zauna haka annabi yace dai sai annabi yace yace masa sai yace fa qultu ya rasulullah ra'aytuka jalisan wan nasu julus na shigo na ganka a zaune ne kuma kowa a zaune kun ji shi dalili sai annabi yace fa idza da kala adukumul masjida daga yau to in ɗayan ku ya shigo masallaci fa la yajlis kar ya zauna a tayin raka'a raka'atai ne har sai yayi sallah raka'a biyu na'am to bari mu ji bari mu ji hadisin Sulay ai akwai hadisin Sulay daga Jabir da Abdullahi da yake cewa wata rana Sulay kul ga tufani ya zo gura Annabi alaihi salatu wasalam ranar Juma'a Annabi yana huduba kawai yana shiga sai ya zauna tunda ya ga Annabi huduba yake sai Annabi ya ce da shi ya Sulay yana hudubar kum farka raka'ataini ta kike raka'a biyu wata jawwaz fihi ma amma kai sauƙaƙa a cikin su shine sauƙaƙa kada ka ja doguwar sura wataƙila kai fatiha zalla kawai kowace raka'a ka yi ta da kamar yadda hadisin ya tabbata kai fatiha zalla da sauri shi ne annabi ya ce idza jaa ahadukum yawmal juma'ati wal imamu yakhutubu da je yau in ɗayan ku ya zo ranar juma'a liman yana hudu ba wal yarqa raka'ataini wal yatajawwaz fihi ba ya sallah raka'a biyu amma ya sauƙaƙa kai ya doguwa shine wannan kuma idan wato malamai sai suke idan masallacin juma'a ne kaga nan innan masallacin juma'a ne magana da ake kai tsaye ba wani iskali akan cewa an kashi gonan hadisin ya hauka to wanda yake a waje ba shine malamai suke ce in sau ya tafi gurin in ya kai gurin to shi ma ta haushi amma in bai kawo bai kawo ai ba a masallaci yake bai yana wata unguwar ne in dai sau ya kawo gurin to hukuncin tsaye da hukuncin masallaci amma in bai kai ba to hukuncin bai hauce ba haka malamai suka ce shine wannan abin da suke faɗa a kai to wannan hadisin abin da muke so mu kalla a nan kaga wanda suke karanta usulul fiqh za ta ga za a ce musu al'amru lil wujub wan nahyu lit tahrim idan annabi yayi umarni to ya zama wajibi in kana so ka cire shi daga wajibi sai ka kawo abin da zai dauke shi daga wajibcin haka nan idan yayi hali abin nan da ya hana haramun ne in kana so ka cire shi daga haramci sai an sami kamar misali da Annabi yake sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi to uku ku yi sallah raka'a biyu ko ku yi sallar nafila kafin ai sallar magriba wannan umarni ne sallu qabla al-maghribi ya tsara fada anan hudu da yake liman sha'a to kaga abin da ya cire shi daga wajen yanzu da yake ga wanda ya ga dama to yanzu ba wajibi bane idan kace sallah kafin magariba kafin liman ya zo ba wajibi bane ne dalili annabi ya ce liman sha'a ga wanda ya so ya ga dama sai haka to irin wannan dalilin shi ake kallo irin wannan abu ake kallo a ce to ai kaza ba wajibi bane saboda kaza da ya faru a cikin maganar annabi alaihi salatu wassalam ko wani abu da aka ga ya aiwatar wannan shine abin da ya kamata mu kalla to wannan yan zahiriya sun kalle shi a matsayin wajibi cewa wajibi ne kawai eh haka suka ce duk wanda ya shiga masallaci to wajibi ne wannan shine abu na farko a cikin wanda zamu kalla na biyu suka ce wannan hadisin kuma ya shafi duk masallatai gaba daya hadisin da yazo yana cewa wato shi masallacin harami tahiyatul baiti tawaf masallacin harami shi kuma tahiyatul masjidin sa shine tawafi hadisi ne da bai da asali wata kwata bai da tushe malamai sai suka yi har harami in ka je ai ba dole ne mutum ya je harami sai yayi dawafi ba ko akwai wannan suka je ba ka ba ka dawafin wani zuwa ya kawai ya zauna ya karatu alqur'ani to idan ya je harami gurin da yake da hukuncin harami to sai yayi sallah raka'a biyu idan ko baya so wannan hukuncin ya wuce malamai suka ce duk masallacin da kake ga to kar ka zauna yanzu wanda ya shigo nan da ya shigo sai ya tsaya ko kuma ya zo bai da alwala to shi dawa ba hukunci a kansa amma da ya shigo sai ya tsaya a tsaye ya karba abin da zai karba gurin wani ya juya to ai bai zauna ba wasu kuma suka ce a'a kamar yanzu a iya in dai ka shiga ta kawai tarko ya kama ka to mai da alwala ba ka yaya abin da ya fi inganci shine sai dai idan zama ce sannan magana cewa idan ka ce wajibi ne to kana da aiki wajen kare kanka to yanzu wannan ka ce ba wajibi bane suka ce to yanzu sallar farilla ta zama shida kenan in ka ce tayyatul masjid wajibi ce to sallolin farilla sun zama shida ne hukun biyar wani bakawai ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ayyukan musulunci fa sun mana yawa ka san su ba ka munafurci da ya zo ya ce abubuwan sun yawa ka zo kullum ta kake ai sallah wai sallar nan guda nawa za a iya ce biyar kaza ya gama gaya ba yace idan na tsaya a biyar din nan shi kenan sun isa yace eh yace to tun da kansu ni ba zan kara ba annabi yace yayi har ya jiya ya tafi sai annabi yace wa sahabbai sadaka in aflaha am aflaha in sadaka kai cewa ya rabauta in dai wato gaskiya ya faɗa cewa zai kiyaye farilla shine malamin suka ce wannan hadisin ya nuna cewa da akwai wata sallah da wata take wajibi to da annabi zai ce to akwai tahiyatul masjidi akwai sunnatul witri misali annabi bai faɗa ba kuma wannan dalili kadai ya isa ya nuna ma cewa ba wajibi bane sai dai yin wannan yana nuna tsananin biyayya ka da annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ka da annabi ita take nuna haka sannan ko da baka yi ba wata kila wata kila idan ka kiyaye da hadisin larura za ta iya saka ka shiga masallacin wani abu ya janyo kawai ka zauna ka san cewa kana da kwaɗayin wancan abun amma larura ta sa yanzu ba ka yi tahiyatul masjid ba ba komai amma dai ko shakka babu yinta akwai alkhairi da yawa wannan shine abin da malamai suke faɗa wato banda wannan eh kar mutum ya zo ya makale a iya wannan kawai sannan sannan tahiyatul masjidin nan aka ce ta shafi duka lokuta domin zawatul asbab ne in za ku iya tuna hadisi wato ukuba ai ya nuna cewa lokuta uku annabi ya hana a sallah ba abin ne mamaci kuma ba a sallah yayin da rana za ta bullo isa ga wanda yake zaune a masallaci da asuba ai sai ya duba lokacin shuruk lokuta agoguna suna nuna ko kalanda ga lokacin da za a samu lokacin shuruk salatul ishraq an gane ko da zarar yana zaune a masallaci yana ta karatun sa yana lazimi da zarar lokacin shuruki yayi zai tashi ya sallarsa ya tafi gida shi ne wannan za a ba shi ladan umara ko idan ya zauna ya ta yin wannan har rana ta kullu ya tashi ya sallah raka'a biyu to lokacin shuruk ba a so da zarar ta fara fitowa sai ta fito an fahimta da kyau ko yawwa to wannan lokacin annabi ya hana sallah ya hana binne mamaci lokaci na biyu shine lokacin da rana take tsakiyar sama shi ma annabi ya hana binne mamaci ya hana a yi sallah a wannan lokacin na uku tsakiyar ta ba kafin kawai kada in aka ce karfe nawa zuwa nawa saboda canjawa yake canjawa yake saboda haka ko da yaushe lokacin zawali yana canjawa lokacin kaga sha biyu da kwata rana ta yi zawali an fahimta da kyau ko kaga zai iya kama ka ce tun daga karfe sha ɗaya da rabi ko sha biyu saura har zuwa sha biyu na duniya har duniya ta tashi domin har duniya ta tashi ba za ka taɓa yin azahar karfe sha biyu ba sai dai sha biyu da wani abu to a daidai wannan gabar za ga rana tana tsakiyar sama in ka je tana tsakiyar sama nan za ka inuwar ka baka ganin ta ko ina domin sai ta karkace inuwar ka za ta sauka an fahimta da kyau ko shine za ta nuna domin ta yi wani bangare lokacin da inuwar ka ba ta ko ina to ba a sallah shine ba wani domin lokacin azhar tattanjawa yi kamar yadda zamu zo na hadisi nan gaba mu ji sai daga cikin fiqhun limamai da ladanai da ake so a kiyaye kada mai da lokacin sallah ya zama fiqh kawai shi kenan guda ɗaya ko da yaushe an san masallaci kaza kullum a karfe kaza suke sallah masallaci kaza kullum ba a san wannan za mu zo hadisin mu ji shi nan gaba an fahimta da ke ku to sai yace um wannan shi ne saboda haka wannan lokutan gaba ɗaya wannan lokutan gaba ɗaya duka annabi alaihi salatu wasallam ya hana yin sallah sai suka ce to wannan wannan hukuncin ya shafi amni ya shafi lokuta duka ko lokacin da aka hana in dai ka shiga masallaci sharadin shiga masallacin to zaka yi in ba ka so ka yi to kar ka shiga kawai shi ne domin ana kiran su zawatul asbab ma abota lokuta su wayannan suna da dalilai an fahimta da kyau ko to banda in dai tana da dalilai to banda ita sannan ya faɗi wata hikima yake cewa da yawa za ga wasu suna kurakurai in mutum ya je ranar juma'a sai ya jana kiran sallah da ya jan fara kiran sallah kawai sai ka ji ya tsaya yana jiran mai kiran sallah ya gama sannan ya sallar nafila suka ce wannan kuskure ne da ake yi da ka je masallaci kawai sallar ka za ka yi ba ruwanka da mai kiran sallah shi ne abin da yake daidai ba zancen jira an ce mai hudu ba ma ka dora ballantana wanda yake kiran sallah na'am na'am eh shi ne za ka ga akwai abubuwan da suke tafsiri shi wannan ana magana idan kana cikin yin wani abu ne amma wanda ya zo masallaci yanzu annabi cewa idan da kala kawai shi yanzu cewa akai da zarar ya shiga idan wato yana cikin hadaka za abin da ya shafi sallar kanta sai Imam Malik da sauran sai Imam Ahmad ai sun yi bayani a wanda yake cikin sallah yaji ana kiran sallah amma wanda ke shigowa yayi yanzu to shine kiran sallah bai shafe shi ba wannan hukuncin sa daban ne shi kuma yawa an yi a tafsisu ne ba adal am ko ba da tami an ware bayan an game da saboda haka banda shi to wannan shine abin da suke kawo abin da yake mafi kwari take away din ko home take da suke bada idan ana magana akan wannan shine me za ka fita da shi shine hadisin idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sallar ba wajibi bace amma dai sunna ce mai karfi koyin ka da nawi shi zai bada dama wato ka rika yin wannan sallar kawai shine abin da ake yi in ka ce wajibi ce kamar yan zahiriya Dawud zahiri sai ibn hazm kana yin wannan to kana da buƙatar za a wanda kai kwarai da gaske wajen hujjoji domin daga nan ka cire sallah daga yadda annabi ya karbo sallah biyar a Isra'i to na hadisin sai an jewo ma shi a ga yadda zaka yi to da annabi guda biyar ya karbo sai kuma yanzu ka kara ta shida an fahimta da kyau ku wannan shine yau ya lokuta uku ne shine lokacin da rana za ta fadi a kewan fadi ki ba rana ta zo faduwa shine ai za ka ga ko gawa aka dauka aka ji sai a tsaya bai bi an mata sallah da wuri kafin ranar ta zuto in an je tsayawa yake sai ta fadi gaba ɗaya sannan ko da an fara kiran sallah a wasu wuraren sai kuma a rufe wannan shine didi lokutan nan guda uku ba a sallah ba kuma abin ne mamaci annabi ya hana hadisi na gaba an zaid bin harkam an karbo daga zaid bin harkam radiyallahu ta'ala an Allah ya kara masa yadda kale yake kunna na takallam shi wannan Zaid bin Arqam din shine Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais ibn Nu'man al-Khazraji al-Ansari mutumin Madina ne shi ba yayi yaki tare da Annabi alaihi salatu wasallam sau 17 sannan kuma yana cikin wanda ya zo ya gaya wa Annabi alaihi salatu wasallam kun san akwai lokacin da Abdullahi dan Ubay dan Salul president din munafikai na duniya rasul munafiqin yake cewa la irja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz cewa muka dawo madina mabuwaya masu daraja za su fitar da matsakanta wai sa annabi da sahabbai yake ne shi kuma zai dubi har kauce ya zo ga annabi alaihi salatu wasalam ga abin da abdullahi dan saludi ya faɗa to sai annabi bai gaskata shi ba sai bai gaskata shi ba abin wato ya dame saboda sai ya tafi ya gaya wa babban sai ce na je na gaya annabi ga abin da ya faru amma bai gaskata ni ba to sai aya ta sauka suratul sura ta sauka suratul munafiqun yaquluna la yarja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz min hal azal Allah ya mai da martani yace walillahi al'izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون ko ana rikici anan la yafqahuna ko la ya'lamuna wani abu biyu wasu layan kawo da wasu layan alamu an gane ko to saboda haka Allah ya ce idan muka wato ya gaskata Allah ya gaskata zai dubi da harkar wannan abin ya sa shi ya rika murna ya ce muna saboda da ya shiga damuwa to ya kuma halarci wato yakin sittin wanda ya faru tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali yana cikin manyan almajiran sayyidina Ali to shi tabi'ai da yawa sun yi ruwaya da gari ya kuma zauna a Kuba a Kuba ya rasu ya rasu a shekara ta 66 bayan hijira wasu malaman tarihi suka ce shekara ta 68 bayan hijira Allah ya kara masa yadda to shine zai da harkam kada yace kunna na takallam fi sala mun kasance muna magana da a sallah albara'atul asaliya kenan albara'a al asaliya haka wasu malaman suka ce wasu suka ce a kira ce da da an halatta kowa ya magana a sallah ya halatta da an ka shigo masallacin nan a makara kamar sallah a a kan sallar ko da sallar magariban ba za ka iya zuwa ka ji ana karatu a fili ai zai iya zuwa raka ta biyu ko to sai ka haka yi kabbara Allahu akbar sai ka ce na kusa da kai a raka ta nawa ake sai ce ma a ta biyu ake ya halatta da a farkon kari an fahimta da kyau ko yawwa da ya halatta eh shi komai za ga addinin musulunci ai daki daki ake bin abu tadarrujan daki daki da ana kaza sai a zo a dauke ku ba hana mutane abu lokaci guda ana yi ana ragewa an gane ku to saboda haka sai yukallimu rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi salah mutum za ga yana abokinsa sa wani ba lokacin ana cikin sallar zai tuno wani abu da ce shine jiya nace ka zo don wulakanci kake zuwa kuma sallah yake saboda haka kowa zai rika kirkiro kuma dama kun san akwai matsalar wani al-shaytani khinzab da annabi ya fara shi baya tuna ma abubuwa sai ka fara sallah har yanzu yana nan kuma aiki ya ba ta dai shi aikinsa kawai sai ka yi kabbara haraba sai zai fara tuno ma abubuwa yanzu zai fara gaya ba kaza ya ta tuna ba an gane ko marasa kyau kam ai ne kyau ne ma na kushuri da sauki wanda za ka yi kushuri ka ji tsoron Allah a sallar wannan da sauki kaga wannan ai ka ce kushuri ne shi kawai za a je karar salada ai aikin da yake so Allah zai na fi salati mu kace wanda Allah ya faɗa wannan kushuri ne baya so ka samu ladar shi imam Ahmad har littafi ke al-khushu fi salah dan kawai a ga baya ake so ka zama za ku yi sallah da mutum amma tsakanin ladan ka da shi ga shi a jikin ka fadarka tsakanin ka da shi tazarar ta kai tsakanin daga sama zuwa ƙasa saboda tazarar saboda yadda ka samu kushuri kai a sallar ka to shi ne yake cewa yana gefan sa a cikin sallar hatta nazalat har sai da aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ku tsaya a gaban Allah qanitina wannan qanitin din tana da fassarori da yawa amma nan za ku ji ne kawo domin alqanitina wato tana nufin as-sukut ku tsaya a gaban Allah kowa ya shiru kani kira tana nufin addu'a kuna masu addu'a an gane ko yawa sannan kani kira tana nufin durul qiyam ku tsaya a gaban ubangiji kuna masu doguwar tsayawa hukumu lillahi kani kira tana nufin kani tana nufin da'iya mai biyayya ku tsaya a gaban Allah kuna biyayya ga Allah an fahimta da kyau ko duk ma'anar kuma ba cin karo kowace za ta hau to sai yake fa umin na bisu kuti daga lokacin sai aka umarce mu daga yau kan wanda ya ƙara magana daga saukar wannan ayar aka ce to kan wanda ya ƙara magana ai shine Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami shi ya zo ya shiga sallah da ya zo dama daga shiga sallah sai da ya tambaya haraka ta nawa ake sai wanda ya tambaya tunda ya san aya ta sauka sai zungure ana haka sai wani ya tijawa kawai sai neman ana sallah fa sai yace mai yarhamuka Allah sai ga kowa yana harara sai yace ya kowa yake harara ta ne a sallar nan to shine ba an idan annabi ya kira shi to ma annabi yana gani wato shi bai san da ayar ba bai san da saukata ba sai ya kira shi yace daga yau idan ana sallah ita sallah ba abin da yake gyara ta sai kaza da kaza da kaza to a lokacin ya sauka ya san an saukar da ayar shi bai sani bai sani bai ga kowa yake ya kowa yake harara kaga surutun ma dorawa yi domin shi bai san an hana ba bai sani ba wa nuhina anil kalam yace daga lokacin haka ana yin zance a sallah to wannan hadisin shi ma za mu koyi abubuwa da da yawa a kansa an gane ko yawa cewa wannan hadisin marfu'i ne an gane ko domin kaga shi ya faɗa bai ce annabi ya gaya mar ba domin babu yadda za a yi irin wannan ta faru duk idan sahabi ya zo ya faɗa abu wanda ba za mu jana lijin ce hadisi to ana rafa'insa zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam sannan wannan hadisin yana nuna cewa yana tabbatar da annasku annasikhu wal mansukh domin idan aka zaka ce da muna kaza yanzu kuma muke muke kaza to ya nuna cewa abin da kuke yi ne yanzu ya soke na bayan da an umarce mu ko an ba mu dama mu yi kaza amma yanzu kuma an hana a abadi to an gane ko yanzu kuma an hana to ko shakka babu shi ma wannan um, yana nuna cewa hukunci na biyu ya shafe na na farko bari mu sauri to ran kuna daga mun lokaci sana hadisin ya nuna cewa a karan fari cewa ya halatta ai magana a sallah abin da ake nema a sallah abu na hudu shine kushu'i kawai kowa ya nutsu ya sallah ya sanda a gaban ubangiji yake sannan abu na biyar lallai sunna tana karin bayani ne akan alqur'ani sannan tana yanke hukunci akan qur'ani shi yasa yan kalaka to yanzu da suka shigo suke yanzu wato za ku ga kujensu ya buga kamar da na faɗa a karatun mu na ranar talata a lu'lu'u wal marjan za ku ga suna nan har wanda yi magana akan mai tatsi ne kwanan nan cewa ai mai tatsi ne zaluntar sa akai amma kaza an yi kaza za ku ga tutu wannan mutumin katsina dama inda suka fi karfi yanzu a Najeriya a arewa jiha biyu ce da Niger da Katsina na Katsina an makaranta ce da su ni na ga makarantar suna ta tallama sun bude primary yanzu za su fara a primary zuwa secondary za su fara tertiary institution cewa su yan kala kato ba su yarda da komai ba sai Qur'ani kuma suna nan da awa shine ya fito yana bayani shi wannan ne bayanin dan boko ne ba PhD ne PhD yake yanzu a biyu ce Hausa ɗaya turanci biyu amma yana wannan bayanin cewa ne Muhammadu Marwa malam Muhammadu Marwa haka yake cewa zalunta sa akai yace malamin malamin sa ne wannan abin da na ji wannan abin na kalla ya daga mu hankali matuƙa a ai professor Dawud Martin ya faɗi wannan lokacin da ya taɓa zuwa Zaria gurin su malam Awwal albanin Zaria ai a gurin yake faɗa cewa shi Marwa yana cikin orientalist irin almustashriquna da ake daukan nauyi a turo su a tura su Isra'ila su karatun addini su koyi larabci su je su rika halakar da musulmi ai ta tabbata Muhammadu Marwa cewa kirista ne kirista ne sannan kuma wai mutumin da aka kama kaza ya kashe mutane manyan malamai akwai malaman mu da suka ce wani malamin mu yace wani malamin sa a koki yankan rago suka yi masa yankan rago kuma ta kai aka yankan shi babban malami malamin fikihu yace in kaje daukan muktasar a gaban sa da kai ce karatun yace wallahi su ya ya dauka ba sa nan saboda ku yayi a dai sai fito alwala bakin kofa kawai ake suna nan suka zo to kaga mutanen da suka kashe mutum sama da mutum dubu biyar sannan an kama su da bindigogi da adda da kwari da baka da kuma layu waya ba shi ya fito yana shine muke faɗa sakatin hukuma wallahi hukuma tana da sakaci musamman a Najeriya sai abu ya yi karfi ya zo ya gagari mutane kuma sai a yi fargajaji ka kamata ya yi wannan tun yanzu tun da ya fito yana bayani cewa in aka hana shi magana ma an zalunce su to kamata ya ce ko shakka babu a kiyaye to ana gaya mun cewa akwai hadari ma lokaci kuma ya yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana ko ka umma ku ta ce ni daga akasal madinati nake da ya kamata a kai kuma ga mata da yara muna roƙo Allah da sunan sa cewa Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin na'am to kaji dai an gaya ma akwai hadari ina jin ka